الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗamu a wannan safiya ta juma'a sha tara ga watan sha'ban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wa hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine biyu ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya na lissafin miladiya kamar yadda muka yi alkawari insha Allah ta'ala yau a darussa da muke na bayan sallar asubahi a wannan masallaci wato babban masallacin dutse a jihar jigawa za mu fara karatun littafin ismul muslim min azkarin kitabi wa sunnati littafi mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa albarka daga cikin littattafai da aka rubuta domin karantar da al'ummar musulmi addu'o'i da zikirori waɗanda suka tabbata ko daga alkur'ani ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wannan littafi yana cikin littattafai masu muhimmanci ko saboda ganin karbuwarsa yadda Allah maɗauki ya sa masa karbuwa a wurin mutane a masallatai mutane a ƙashin kansu su saya domin su rika karanta waɗannan addu'o'i duk mai neman addu'o'i da zai rika yi na yau da kullum kusan mafi yawan mafi kuma muhimmanci addu'o'in da mutum yake so ya rika yi na yau da kullum ta ɓangaren tsarin neman kusanci zuwa ga Allah da ɓangaren kariya daga shaidanu da kariya daga duk wasu abubuwa dai marasa kyau to hakika wannan littafi ɗaya ne da cikin su littattafai akan al'adkar littattafai ne suna da yawa tarihin musulunci kuma tarihin mu'allafat na malamai su rubuta littattafai da yawa ba zama za mu yanzu mu lissafa su ba a matsayin majalisinmu majalisi ne na 'yar faɗakarwa ba na dogon bayani ba ne ba mun san dai daga cikin littattafan da mutane suka sani nan kusa-kusa babban zikiri dai dama shine alkur'ani cikin hadisai kuma akwai littattafai a cikin hadisai ma'ana a cikin littafan da malamai suka rubuta na hadisai irin su bukari muslim da makamantansu akan ware wasu baboba ko babobi na bayanin wasu daga cikin azkar ko falalar zikiri waɗannan su ne masadir manya-manyan asalin da za ka samo zikiri ko zama addu'a ce a cikin alkur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda suka shahara dai a hannun mutane mun san akwai littafin al'adkar na malam nawawi ko yana nan shi ma a hannun mutane da dama a wannan shekarun kuma akwai littafin malamin mu malam Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ya rubuta littafai shi ma akan addu'o'i da kuma zikirori in dai ka ce za ka faɗi wannan to gaskiya malaman da suka rubutu akan wannan su kansu adadin su mai yawa ne kwarai da ta ga ba sai mun shiga cikin wannan ba to shi wannan littafin kamar da muka ji sunansa hisnul muslim hisn ana nufin katanga mai kariya kamar wata garkuwa garkuwa da musulmi zai tsare kansa da ita shine hisin ba sinin ba ce da sinin ne husun kenan ko zai zama kyau amma tun da sadin ne sadiki shi wannan abin da ake nufi shine garkuwa ko wata katanga ko wata kariya ko makari da zai kare mutum da bangaren zikiri mun san hakika mutane suna da kwaɗayin su samu kariya daga abin da zai cutar da su kwaɗayin allah ya kare su daga shaidanu aljanu da masur jinni da zai shafi yara ƙanana da manya da mata musamman kuma da wannan abu ya fi yin yawa a cikinsu za ga mutane hankali na tashi idan wani abu ya samu yaro karami na taɓin hankali daga cikin hanyoyin maganin waɗannan abubuwa waɗannan zikirori yawaita zikiri yana cikin babban abin da zai kusantar da kai zuwa ga ubangiji kuma ya baka kariya shaidanu aljanu sukan nesanci mutum in ya tsare kansa da zikiri azkar an roto da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azkaru sabahi wal masa' mutum ya lazimce su ana sare mai ƙarfi Allah ya tsare shi baya buƙatar zuwa wurin wani boka ko ya aje wani malami duk wani abu da zai yi sai ya je ya nemi izininsa zai yi tafiya sai ya je gun wani malami wai a duba masa haka kawai ka ga mutum yana zaune da 'ya'yansa wani abu ma da zai faru tsakaninsa da 'ya'yansa sai ya je gun wani malami wai kullum malamin shi zai gaya masa yaro kaza akwai albarka yaro kaza yana da matsala kuma akwai kar ai kaza kar ai kaza ya sa masa dokoki a rayuwa kar a je wuri kaza kar a je wuri kaza ya tsare shi ya shiga tsakaninsa da ubangijin da ya halicce shi wannan kwata-kwata ba abu ne mai kyau ka kiyaye kar ka bari ka miƙa wuyanka zuwa ga wani ba Allah kada ka dogara ga wani ba Allah maza maza in kana da wannan al'ada ta zuwa gun malamai da ake ci musu malamai bayan ku bokaye ne to lalle ka bar mummunar ta'ada ce zuwa gun bokaye din nan da wanda suke bayyana gaban mutane a matsayin malamai alhali jahilai ne ba abin da suka sani na ilimin addini sai su rukulle da za su raba mutum da imani je a yanko kaza a faɗi waye wasu abubuwan mamaki za ka ji kawai kamar wani abu ne da ake yi na wani karama karama wata mu'ujiza mu'ujiza duk don a raba ka da hanyar Allah waɗannan irin addu'o'i in ka haddace su ka rike su kana yawan yin su kuma tsakani da Allah akwai kyakkyawan zato Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare ka ba ka buƙatar zuwa gurin wani malami da wani boka malami tsakaninka da shi ilmantarwa ne ya ɗora ka a hanya je kai kaza karanta littafi kaza haddace littafi kaza je kai kaza wannan duk yana da amfani amma ka ɗauki cewa shi ne zai baka kariya shi ma yana ta kansa mutum ne shi ma mutum ne dan uwanka yawa yana neman kuɗi dai da wannan hanya to ka kiyaye kar ka bi irin wannan hanya ka tsaya tsakaninka da Allah abinda za a sa ka a kansa na wani daura guru da daura laya da wani kambu da kau dabara da makamantan irin waɗannan abubuwa duk ba ta lokaci ba sa wani amfani wani malami ka taɓa ganin ya ɗaura layi da Allah ya mu ka taɓa ganin wani malami da layi shi mai bayarwa yana ɗaura baya ɗaura wani zai ce to ai su sun riga sun tsira ne sun tsira daga ne su da suke ma hulɗa da aljanun inda irin waɗannan ne su ne suka fi cancantar aljanun su buge su don haka mutum don Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dogaro ga kowa ba sai Allah haka sahabbai duk malamin da ka sani ba ya dogaro ga kowa sai Allah dan me shi kuma zai dora ka akan hanyar sai ka zo gurin sa da cinka da shansa duk ba a hannunsa ba yaushe kuma kariyarka za ta zama a hannunsa ko a rika lura da waɗannan abubuwa a dogara ga Allah kuma a tsaya sosai a karanci irin waɗannan littattafai a haddace da haka waɗannan addu'o'i da za mu karanta makasudin su ya'yan uwa shine duk wanda aka yi ba sai mun tsawaita da yawa inda dama darasin mu na asuba ba cikakken awa muke samu ba iya abin da muka samu to a ranar tafkar ka bari baka haddace wannan addu'a kuma ka riƙa yin ta a cikin addu'o'inka a cikin sallah kafin sallama in kana sallah kai kaɗai sallar dare lokacin da za ka yi azkarun sabahi wal masa bayan an sallah asuba ko da an rufe masallaci ka koma gida to ba bacci ba ka zauna ka karasa wannan azkar din yana cikin babbar hanya da Allah zai baka kariya lazimtar irin waɗannan azkar insha Allah da duk abin da muke so mu ambata na fallalar waɗannan za mu zo mu ji su a cikin wannan darasi ba darasi ne da za mu tsawaita sharhi a kai ba ma'anonin kalmomin su za mu kome da hankali a kai da kuma darussan da za a samu a kowane wato ko hadisi ko zikiri da malam zai ambata ya yi ƙoƙari shi malamin ya ambaci asalin inda ya shiro kowane zikiri wanda yake daga alkur'ani zai ambata da surar da lambar ayar wanda kuma yake daga hadisai zai gaya maka a wani littafi na cikin littafan hadisi kuma ya kokari ya ambaci iya hadisan da suka inganta ko da da saɓani a wasu zai ambaci dai abin da shi ya tafi zuwa gare shi kuma da ya gani abin wasu malamai sun ambata malamin malam sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani yana cikin malamai a wannan zamanin kuma Allah ya yi masa taufiki wajen rubuce-rubuce yana da rubuce-rubuce sun kai littafai tamanin da rubuta a rayuwarsa duk da an fi saninsa da wannan littafin an fi saninsa da wannan littafin wannan kuma yana cikin kamar da wasu malamai suke ambata yana cikin alamar mutum ya yi aiki don Allah sai ka ga Allah ya sa abin ya karɓi abin mutane za a duniya mutanen da suka fassara wannan littafin kawai yare-yare daban-daban Allah ne ya san adadin su ko an fassara shi zuwa hausa yana da kuna gani ne ko duk da dai ya dan bata amma dama abin da ya fi muhimmanci yana da ko an dade to masu sai da littafi suna sai da shi a namu nan na hausa akwai malam dr bashir aliyu umar shi ya fassara shi zuwa hausa kuma shi wannan mai surutu na gaban ku yana cikin waɗanda suka ɗan bibiyi hausar aka yi muraja da shi da muhammad sani umar rijiyar yana nan dai an buga ana sayarwa shi malamin yana cikin malaman mamlakar arabiya saudiya mutumin riyad ne a garin al'urain ko al'ayin na aka haife shi 1952 aka haife shi kuma ya rasu yau shekara biyu ke ne 1st oktoba 2018 2018 din nan allah ya masa rasuwa sakamakon rashin lafiya shi min interview a wani aiki 2009 ya zo madina mun zauna da shi a ofishin wuzar shiwon islamiyya amma ba wai saboda ko akwai wani kusanci da zan juna ba iya dai sanayyar kenan kafin ya rasu sai kuma bibiyar ta hanyar bibiyar wannan aikin da ya yi da aka yi na tarjama muna roƙon Allah mu ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi sauran ayyukansa kuma Allah ya amfani mu da wannan littafi da zamu karanta Allah ya sa muna cikin waɗanda sun karanta shi za su fa'idanta kuma ya zama sababi na tsira a gare su to na ga wasu sun zo har da sharhi ba dogon karatu za mu irin sauran littafanmu na bincike mai zurfi a kan matsaloli ba eh sama sama za mu yi saboda abin da muke sha'awa a wannan karatun muna da dattijai da yawa a nan da suke halartar karatun nan kuma babban abin da za ka ga mutane suna kwaɗayinsa harkar addu'o'i din yana da muhimmanci kar mu karatun da za mu tsallake shi ya zama ba sa gane yi kokari mu tafi tare da su ina sha'awar kowa da ke zaune a nan ya zama yana da littafi kowa na ga wasu asir kawo gudunmawa ko a raba shi kowa ya samu akwai bayan Allah sun so kala biyu na wani littafi kuma sun kawo kyauta saboda sun ji za a fara wannan darasi muna fata da sunan za a zo a raba kowa insha Allah zai samu wanda bai samu yau ba ma insha Allah za mu karo kowa ya samu ya zama dai mutum ya yi kokari yana karanta waɗannan addu'o'in gashi kuma ya fahimci ma'anonin kuma yana ya haddace shi ko yana kokarin haddacewa ta yadda zai amfana to mai sauri sai mu fara ko da dan kaɗan ne na yi dogon surutu na da na saba a rogin minti sha shida muƙaddimar littafin malam yana cewa to mu tsaya a gama gaba kada ya ɗauki mana lokaci da hankali zai zo ko ina kowa zai samu insha Allah wanda yake da shi kuma zai a haƙura ya bar wanda ba da shi ko yi masa ya wani na ba da yau sai mu ci gaba saboda lokacin mu ko abu da za mu fara muqaddima yau dole ne samu naka kawai hankalin ka yi wani malam yana cewa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ko babu ita wannan abu yau ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مختصر yake bayan wannan mukaddima ta inna alhamdulillah wanda duk kun sani da ma'anarta an shaji kuma yake bayan haka fa hada muktasar wannan takaitaccen littafi ne ikhtasartuhu min kitabi na takaita shi ne na yi summarizing din daga wani littafi nawa na kenan da shi ya rubuta mai suna الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة وتذكري الدعاء da magani ta hanyar karanta addu'o'i shine arruqa arruqa jam'in ruqiya ruqiya ake cewa ba ruqiya ba an gane a larabci sahihi da larabci za ka faɗa a ce rukiya ya an kira wani malami mahaddisin alƙur'ani ya yi wa wani rukiya an gani rukiya ba rukiya a jam'in sa jam'in kalmar shi ne arruqa abubuwa da ake karanta asalin abun shi ne abin da za a karanta domin neman waraka daga wani ciwo ya zama karatun abinda za a karanta daga Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko addu'o'i masu ma'ana mai kyau a lugar larabci yau min alkitabi was sunnah wanda aka samu aka ciro daga qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ikhtasartu fihi ism al-adhkar na taƙaita wannan bangaren su bikironin li yakuna khafifan hamli fil asfali yake domin ya zama mai sauƙin ɗauka a lokacin tafiya in mutum zai tafiya zai ɗan ya sa ma aljihu ko yadda kansa ba zai hana ba duk lokacin da ka buƙaci ka san wata addu'a da za ka karanta a wani mahalli kawai ka ɗauko ka bincika wanda iya karanta abu larabci in ya koma a ƙarshe zai ga akwai bayanin abin da ke ciki content ko za ga an faɗi azkaru irin addu'a da ake lokacin tashi daga bacci ta sanya kaya sanya sabon kaya ga sunan har zuwa ƙarshe halin rayuwar mu yau da kullum duk inda za ka a halin tafiya in an in an hau mota ko an hau babur me za a ce kafin a fara tafiya da duk waɗannan abubuwan muna buƙatar su ko ba mu buƙata a yau da kullum muna buƙata to duk an tara maka su sai ka buɗo ka gani addu'ar da ake cewa inda a shiga kasuwa maimakon kai ta buga waya kana tambayar wani malami a bani wata addu'a ta yin kaza in ka in dai kana da shi za ka gani gwargwadon hali ya tattara abubuwa da faɗi za ka samu wadda take buƙata ban ce wai komai ake buƙata akwai shi a ciki ba ko su addu'in da babu a ciki inda ya faɗi takaitawa yana da babban littafi shine mai wannan suna الذكر والدعاء والعلاج والرقى من الكتاب والسنة تلقى نفسي أن تقعيت وأن إليه يا تقعيت شيء أن بتعد من يسوك اللقوى أهل المتون قد أهل الأفياء وقد اقتصرت على متن الذكر لا تقعيت أكن إيا متن في ذكر بل أنبتي إن حكيم بدأ حديثي أتأى أنبتي wa ya ruwaito wani sunan sahabin misali kaga kamar yadda malamai suka saba a ikhtisari na littattafan hadisi shine kun ga ai mai littafin hadisi asalin mai masdari asali na farko kamar bukhari yanzu idan ya zai kawo maka hadisi ai ba cewa yake kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawai ba ko inda shi bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mai zai faɗi sunan malaminsa ne wanda a wurin sai karko hadisi zai ce haddasana wani sai faɗi sunansa qala haddasana wani wani wani ya gaya ma wani har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to galibin malamai in suna son ikhtisari kamar da in ka dauki littafin bulugul marami ka dauki su umdatul ahkam su al-azkar an-nawawi su riyadus salihin ai zaka ga ba a faɗin isnadi ko yau sai a cin isnadi sai kawai a faɗi sahabi da ke an ibn umar an anas ko yau haka arba'un nawawiya da ke hannun mu da kowa ya haddace shi ba za ka ga ai iya sahabin ake ambatawa to shi nan har sahabin bai ambata ba ya ce ya takaita akan iya matanin zikirin kawai da ya sa lamba kawai sai faɗi iya inda addu'a ta fara daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ta hadisi yau saboda aikin ganowa daga ina ne masdarin ya faɗa a kan ƙasa a Asiya zai gaya maka wannan Bukhari ne rubuta wannan Muslim ne wannan Abu Dawud haka wani gurin akwai duka hadin wani gurin babu وقد اقتصرت على متن الذكر واكتفيت كما لا وداتو في تخريجه وجن بيان مفكر حديث أئناني أثر ويتو شواير ويتو يا تفعيتو بذكر مصدر أو مصدرين يا أمبتي آه للتافي أوفو بيو daga cikin littattafan da suka rawaito wannan zikiri ba tsayawa zai kasan shi aikin tasiriji asalin kuna ji ana cewa tasiriji ko tasiriji ma'anarsa ka yi aikin bayanin daga ina ne hadisin aka samu shi sai ka ce wannan hadisin bukhari ne ya ruwaito shi a kitabi na kaza a cikin sahihin bukhari ko babi na kaza ya ruwaito shi ne kuma daga sahabi ne ka duba lamba kaza da lamba kaza za ka samu hadisi sai ka ce haka nan muslim shi ma ya ruwaito a littafi kaza a babi na kaza daga sahabi ko ya ce ta hanyar wani ko ya roto bi isnadihi ila wani ko in dai ka saba da karanta littafin hadisai ko wanda aka yi wa aiki to za ka san wannan wani shine tahriji to shi yana faɗa ne nan bai tsawaita ba zai faɗi iya littafi biyu ko ɗaya a cikin littafan da suka roto wata addu'a ba sai ya tara maka su gaba ɗaya ba a cikin sharhin shi da kansa ya yi sharhin wannan littafin ya ambata cewa ya wasa ya buɗe da tasiriji kuma ya duk abin da yake na ayoyi ne ya bi littattafan tafsiri musamman littafin bagawi da littafin ibn kafir da kuma littafin malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya tattaro maganganu ya takaita iya waɗannan ya rika ambata akan duk wata aya da ta zo a cikin wannan littafi akwai littafai da yawa ko da malamai suka yi sharhin wannan shi kansa a cikin muqaddima da sharhin nasa ya ambata ya ambaci littafai guda hudu da suka ba shi sha'awa waɗanda suka yi sharhin hisnul muslim shi bai rubuta wasu hakimi sharhi kafin shi ma kuma ya yi sharhi shi ne yake faɗin wane nasa ya yi kyau wane ya yi kyau wane ya yi Allah musu albarka ba ke ɗaya Allah ya karɓa aiki ita ya tsaya wajen ambatan تخريجي يا أمبتي يا مصدري ده نعطي مصدري شنو صوص صوص أنا أبي كده فاهم يو ما بقى إلا أكتشلو أبو يو شيء أكيد يو بدا يكون مما وجد في الأصل إلا أكتسمون ذكري أكتشل أكل ومن أراد معرفة الصحابي wanda yake so ya san sahabin da ya ruwaito hadisin kuwa أو زيادة في التخريج كوكما هنا نفهم هنا نيمان قارن بياني سوسي دزل قفاوة أباب تخريج يد أكبر شو حديث فعليه بالرجوع إلى الأصل سوسي كوما أصل كوما أصل زي سامون ون yana nufin akwai asalin littafin wancan